أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الهدار العزيز ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احذري لنا بهذا المحضر والتعد في نظرة تأتي لنا بالزفر وقال تعالى الله تبارك وتعالى ya faɗa dai har yau a cikin ayoyi da suke nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallam ƙur'ani dukansa girman annabi yake nunawa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بنفق العلي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمارونه على ما يري ولقد رئيه نزلة قري عند سدرة المنتهي عندها جنة المأوي إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما أجي لقد رئيه من آيات ربه الكبرى wannan sura ita ce farkon sura da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta ta a sarari a maka ƙur'ani ya daɗe yana sauka sai dai a ɓoye ake karanta shi a ɓoye annabi yake kan da mutan gari ba zai yiwu ba abdullahi bin mas'udu ya ce yana daga cikin makarantan ƙur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mai son ya ɗau ƙur'ani ɗanyensa ya karba wajen abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai izini ya je tsakiyar maka ya karanta qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka yi hakuri Allah zai kawo wannan rana amma ka ya ce yana so dai annabi ya ce to abdullahi bin mas'ud mutum ne gaje ya kwarai da gaske ruwayar sama ya kada abin kaman an ce kamu daya ya bahonsa kuma ba shi da kauri duk da haƙin iska ta so ma tafiya take da shi radiyallahu anhu abdullahi bin masudi kenan amma dai makaranci ne ko malami da so ya zo ya fara karanta qur'ani a sarari abu jahil ya zo ya tattaka shi sai da abbas ya zo ya kwace shi ya zo ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce na gaya ba to har lokacin da Allah ya yi wannan aya ita wannan sura ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara zuwa ya karanta kuma su kafar matsarsu suka tsokano ta don sun ce suna zaton dai muhammadu kage yawa allah yake cewa littafin nan daga allah abin da yake karanta daga allah ne to shine allah ta baraka wata allah ya tsarkake shi kaf a cikin aya allah ya nuna wallahi ba daga wajensa ba ne ni na aiko shi da shi shi bai faɗan abin da ba ni na gaya masa ba da shaidodi masu kyau daga ubangiji yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya zo ya karanta ta aka gamo da katari duk mazajen maka suna suna wajen ba wani wanda ba a yi bashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta saboda fasaha karatun saboda mu'jizar qur'ani saboda abin ya fi karfin hankalinsu da annabi ya gama ta ya sujada duk kafiran suke sujada da musulmin gabaki da kuwa sai umar ya tubi ne kalaf shi kadai shine bai sujada ba amma shi ma ya ebi tafin kasa ya dora goshinsa a kai ce ni dai wallahi ba zan yi wannan abin da zuwa kuna zai zama a sama kaina a kasa ba to shi kadai umar ya tubi ne kalaf shi ne bai yi ba wannan ita ce wannan sura tana da tawan najin sallallahu alaihi wasallam tawan najin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine fassara farko kafin mu shiga cikin karatu kuma ji aji maganganun malamai da suke a kai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wan najm Allah ya yi rantsuwa da tauraron surayya tauraron surayya masu falaki masu sanin duniya sama su suka san kan wannan tauraron Allah ya rantsuwa da tauraron ya ishe shi ne Allah ya yi rantsuwa da shi kuma can ma a cikin wasu ma'iwa tsari Allah yana faɗansa wannan jimin sakibi da wannan tauraro mai haske ko mai guruwan haske wannan jimin Allah ya rantsuwa da tauraron surayya iza hawa lokacin da ya faɗi wannan tauraro ma balla sahibukum wa ma gawa wallahi abokin nan naku sahibukum abokin nan naku muhammadu tunda mutum kabilansa ko jama'ansa duk gaba ki da abokinsa to sahibukum abokin nan naku muhammadu ma zalla wallahi bai bace ba bai bace ba wa ma gawa bai yi jahilci ba wanda bai san ma abu kwata-kwata ba in ya yi shi ɓatani sai dai abin da ya zo daga Allah malami kuma in Allah ya ɓatar da saninsa ko Allah ya kautar mata ilimin nasa ko ya sa san rai a cikin karatunsa ya ɓace gashi ya sani ba bai sani ba da shi wannan sai a ce gawa shi ba za a ce mai ya yi jihalu irin na wanda bai sani ba kwata-kwata amma duk ba shi da kyau gwara ma na tanjiri wanda bai sani din ba amma wanda ya sani ya tashi to annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bata irin na wanda bai sani ba kuma bai bata irin na wanda ya sani ya take sani ba manzalla ko kuma manzalla sallallahu alaihi wasallam bai zo da wani abu ko kuma da yawa mutum yana son yayi wani alheri kuma ya kure a ciki yayi kure a ciki to ko kure ne yi ba sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya furici abu ta san rai ba duk abin da ransa ta kawata mashi zai shato ya faɗa ba in huwa illa wahayi yuha face wannan abu sai wahayi ne yuha ilai da aka yi wahayi zuwa gare shi wannan qur'ani da wannan shari'a da manzo Allah yake faɗa muku wallahi wahayi ne Allah tabaraka wata'ala ya yi zuwa gare shi allamahu shadidul quwa allamahu iyahu wanda aka aiko ya sanar da shi wannan abu mala'ika ne malakun ne shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi zumirra wannan shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi na zahiri zumirra mai tsananin ƙarfi kuma na baɗi ko kwa shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi na zahiri zumirra mai tsananin kyau kuma shine jibrilu alaihi salatu wassalam fastawa jibril ya daidaita a gare shi a mahudar rana wannan ita ce fasara farko kafin mu zo abin da bala ya jide ta gare shi a mahudar rana jibrilu a sifan mutum yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sifan sa ya gaya masa manzon Allah yace yana so ya ga sifan sa gaba ɗaya ce ga yawa ubangijin ka in yayi izini in nuna ma ya ga yawa ubangiji manzon Allah ya roƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya mai izini jibril ya ce to ka fito ko ban kira ka baro maka sai da ya zo dutsen kira sannan jibril ya bayyana a gare shi yana da fukafuki dubu ɗari shida tun ya ci cinari kuma kowane fukuke guda ɗaya ya rufe mafuda rana da mafaɗa rana to ai kaga ko ganin jibrilin kada ya fi ƙarfin hankali abin da yana da fukafuki dubu ɗari ko fukafuki uku ne da shi kai ko ɗaya kuma kowane fukuke ɗaya ya rufe mafuda rana da mafaɗa rana to ai kaga in dai ido ne irin wannan namu to an fi ƙarfin wannan ido da in abu ya rufe ma mafuta rana ran faɗa rana da za ka ga komai ba kenan to amma kuma haka Allah ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama duk wa'annan jibrila a suranta to zumir fastawa ya daidaita wa huwa bi lufikil a'la yana sasanni madaukaki a mahudar rana summa dana fatadalla sannan ya jibril ya kusanta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara kusanta a gare shi dan manzo Allah ya su sallallahu alaihi wasallam fa kana qaba qausain aw adna sai da tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama kaman tankwalan baka ko ya fi haka idan za mu zo maganganun an tafi wannan duk akan jibrilu ake fa auha ila abdihi ma auha sai Allah ya yi wa bawansa wahayi ya aiko abinda jibrilu ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam Allah ya bawa wahayin abin da ya masa ma ka zaba fu'adu mara fu'adu zuciyar manzon Allah ma ka zaba mara ba ta karyata abin da ya gani ba manzon Allah ya gaskata abin da ya gani sallallahu alaihi wasallam ka ga abu ka ce da mutane na ka za su ce haka ya karya ne wannan washe abu kaza zai ce to ko dai kun karyata aini dai ido na ya gani to zuciyar manzon Allah ba ta karyata abin da idansa ya gani ba afatumarunahu alama yara yanzu kwa dinga jayayya da shi akan abin da ya gani sallallahu alaihi wasallama wala qarra ahu nazalatan ukra ai ya gan shi ma wani karo ya gan shi ma wani karo inda sidratul muntaha nan ga magariyar cikewa za mu zo tun ba gano a kanta magariyar cikewa an ce abin da ya ce mata magariyar cikewa duk ilimin wani halittan Allah iya nan ya cike ya saba haura abin da ke bayan ta nan ne godan halittan Allah duka sai annan Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ya taba tsallaka ta shi ya san meye a bayan ta sallallahu alaihi wasallam shi ya san abin da ya gani ya iya faɗan wani wani abin kwatancinsa ne kaɗai ya iya ɗauka inda da haka ake mata magariyar cike inda hajan na ma'awa aljannan makoma a nan wajen wannan bagariya take iz ya gasha sidrata ma ya gasha yayin da ya lullu abin da ya lullube wannan bishiya ya lullube ta ma za galbasau wa ma daga idan manzon Allah bai karkace ba ya kasa ganin abu wa ma daga kuma bai shige in ya shige abin da ake da ma'ana ya ga abin da aka yi ma ya gani daidai laƙarra'i haƙiƙa wallahi manzon Allah ya ga ayatu min daga ayar ubangijinsa rabbi al-kubra masu girma ya ga ayar ubangijinsa mai girma to wa'annan su ne ayoyi goma sha takwas na wannan jin wannan ayoyi manzalla ya ga abubuwa masu girma malamai suka ce ya ce ya ga rafraf wata irin shimfiɗa ce kuma mala'ika ne shimfiɗa ce koriya kuma ta rufe duk iya sasannin da ya gani mazalla sallallahu alaihi wasallam ranar isra'i ya hau abubuwan hawa kala-kala daga makka zuwa baitul maqdis ya hau burak subhanallazi asire bi abdi saboda Allah ya ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiya da bawansa shi annabi tuka shi aka ba shine sarayat ba usriyan ki tuka shi aka sallallahu alaihi wasallam ya hau buraka ma'ana da aka zo baitul maqdis nan ya daure buraka buraka ta gama daga nan kuma ya hau mi'raji kamar lift ko kumbo apollo ko duk abin da mutum ya iya faɗa na zamanin sa ko tsani in ce wannan mi'raji shi Allah yake zuwa ya sauran mumini da shi abu ne mai kyau da shi ake ɗaukar ran mutum a sa a ciki a yi sama da shi saboda kyan abun sai ka ga mutum idansa da bakinsa ya bi yana kallo a ran ɗan kawai ya ga abu da ya taɓa gani ba aka ce sai ga idan da baki biya wannan abu yana kallo in rai ya fita kuma shi kenan idan ba zai iya buɗewa ba idan ba zai iya rufewa baki ba zai iya rufewa ba sai an rufe wa mutum wani zuba in ya rasu idansa da bakinsa saboda kallon wannan abu mai kyau da yake to wannan mai iraji kenan to bayan manzo Allah ya hau haƙƙi zuwa sidratul muntaha mata takalan mai iraji nan ta ƙare daga nan kuma jibril ya tsaya ya ce manzo Allah ne sai ya tsallaka wannan waje boda ta sidratul muntaha da kuma daga nan manzo Allah ya fara fura wannan shimfiɗa ya ta dauke shi zuwa inda Allah ya so to ya ga rafraf ya ga jibrilu ya ga al'arshi ya ga kursiyu ya ga sidratul muntaha ya ga mustawa wani irin waje ne sunansa mustawa ɗarafai in kai kudu sai ka fito yamma in kai yamma ka fito kudu in kai sama ka fito ƙasa in kai ƙasa ka fito haka dai wajen yake abu ne da ya fi ƙarfin hankali sai imani kuma an yi wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi jasadihi wa ruhi da cikinsa da ransa aka yi Isra'i ba wai a bacci ba ko ransa aka yi Isra'i da sha'a da cikinsa da ransa to wannan ita ce ayar najm idza hawa da kudu za mu ta jin abubuwan Allah tabaraka wa ta'ala yace wan najm idza hawa ila qawlihi har zuwa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da qaba amin ayati rabbihil kubra manzo Allah ya gani daga ayar ubangijinsa mai girma yawwa sai bambanci me yasa aka ce shi manzon Allah ra'amin Allah ya ma amfani da min ita min dan wani bangare take fada ya ga dan wani abu na ayar ubangijinsa amma annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce wa kazalika nuri Ibrahim haka nan muka nuna wa annabi ibrahim malakutar samawati wal ardi mulkin mu na sama da ƙasa shi ibrahim an nuna man mulkin sama da ƙasa biyu shi kuma manzo Allah aka ce an nuna mar wani abu na sarautan Allah malamai suka ce to sama da ƙasa gaba daya in an nuna annabi ibrahim mulkin sama da ƙasa ga baki daya da ya kai ko ɗan kaɗan daga sarautar zatin Allah ba ka iya sanin sama da ƙasa ka iya ganin sama da ƙasa amma wannan fa zatin Allah tabaraka wa ta'ala wa iya dan Allah ya ce mun dan nuna ma wani abu na kanmu to ai har yau da girman sa ya fi wanda ya ga sama da ƙasa sarki ya ce a je a nuna ma wani gidan gonansa ko wani gidan kaza kaza amma shi baka gan shi ba amma wannan kuwa shi ka gani ga baki daya wannan ya fi matsayi ya fi daraja abin da Allah ya nuna mutu Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan wannan shi idan kauli da kaza an ayatu rabbih in talafa al-mufassirun masu tafsiri sun yi sabani in kauli ta'ala cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wan najmi Allah ya yi rantsuwa da tauraron surayya bi a kawila da maganganu ma'arufatin sananniya ce a wajen malamai minha yana daga cikin fassarar da malamai suka yi annajmu shi wannan tauraro ala zahiri yana nan akan zahirinsa tauraro ne Allah ya rantsuwa da shi Allah ya ci ya ga dama ya rantsuwa da kayan mulkinsa tabaraka wa ta'ala shi ya san hikimar da ya sa a ciki wani ha yana daga abin da wasu malamai suka ce a'a shi kansa qur'anin shine najamun da Allah yake faɗa shine tauraron qur'ani haske ne a cikin mai haskakawa ne shine hasken da Allah tauraron da Allah yake faɗa wa an Ja'far ibn Muhammad an karba daga sayyidina Ja'far Muhammad jikan manzon Allah sharifi annahu Muhammad yace a ai wannan najmu din nan tauraron da ake nufi shi manzon Allah kansa shi ake nufi da shi Allah ya rantsuwa tabaraka wa ta'ala wa qala a wata ruwaya kuma da aka yi daga wajensa wa qala huwa qalbu muhammad ana nufin zuciyar annabi muhammad Allah ya yi rantsuwa da zuciyar annabi muhammad wacce ta iya daukan abin da idanta ya gani yawa mutum zai ga wani abu na ban tsoro zuciyarsa ta buga yanzu yanzu ya mutu gabaki da ko a ce mutum ya ga aljanna ko ya ga wani abu farkon abin da yake fara bugawa a jikinsa ikon Allah ba idan ba idan ya gani dai amma saboda farkon abin da yake fara buga a jikin ɗan adam in ya ga wani abun tsoro can ko ya ga wani abun farin ciki zuciya yanzu yanzu shi ke da zuciya ta buga kuma sai jiki ya kare sai ga mutum ya mutu yanzu yanzu to amma wannan zuciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya rike ta ya daure ta yanda ta iya daukan Qur'ani din nan yanzu ta iya ɗaukan waɗannan abubuwa na ban mamaki da ya gani na daga ayoyin Allah har ma an tafi a tafsirin Abdullahi bin Abbas da Allah ma da kansa tabaraka wa ta'ala da idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani zamu zo shehu radiyallahu anhu shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa malaman da suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya gani ba mala'ika ya gani ce har yau dai ana nan in dai manzo Allah zai iya ganin mala'ika da fuka fuki dubu ɗari shida kuma kowane fukuke ɗaya ya rufe mafudan rana da mafaɗar rana kuma idan sai iya ganin waɗannan fukafukan da an ce ga Allah ma ba wani abun mamaki ba tun da ya iya ganin wannan abu na rantso shi ma ai kaga wannan irin abu ne shirin da cewa zakara ne fuka fuki biyu mun san shi wannan mun san zakara da fuka fuki biyu amma aka ce ga zakara ne fuka fuki uku na uku ina yake ko ga zakara mai fuka fiki hudu to wannan fuka fiki dubu ɗari shida da baki da kuma a cikin sarautar Allah shi jibril da shine karami ma a cikin su ya ce in ya zo gaban mika'il kamar an kawo kai ne a gaban giwa an ajiye shi yana gaban mika'il to haka haka to shi to wannan zuciya da ta iya ganin waɗannan abubuwa na mamaki mun girma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mutum ya ga aljani sai an ɗaɗɗaure shi an ce a kira malamai su yi masa rukiya su yi masa wane ne a ita turaren wuta a ita turaren magani ya aljani ya gani a dinga cewa ya yi gamu shi aljanin da wannan mutum ya gani ake ma wannan abu shi ma aljani in ya ga mala'ika shi ma sai an mai rukiya shi ma ya yi gamu to a ce kuma ga wannan bawan allah allah ya buɗa masa yana ganin waɗannan abubuwa ai daga nan ka san bambancin yana da yawa sallallahu alaihi wasallam to yake cewa zuciyar manzon Allah ce Allah ya rantsuwa da ita wa qad qila fi qawli an fada a cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala was sama'i wa tariqi shi ma fassara rasuli da annabi mutsakin was sama'i wa tariqi Allah ya rantsuwa da sama da taurari da suke fitowa duk abin da ya zo da daddare ko ya fito da dare sunansa tariqi bakon dare to wasu ma Allah ya rantsuwa da sama wa tsariki da taurari abin da yake fitowa a sama da daddare taurari wata wa ma a jira kamar tsariki ne ya sanar da kai ne wannan abu da yake fitowa annajmu sakin wato tauraro ne mai haske ko tauraro ne mai haske to wannan kenan malamai su waɗansu daga ciki suka ce innan najma wannan tauraro mai haske dinnan huna aizan a nan dai muhammad ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ne allah yana rantsuwar sama wa tariki dugun tun ba kowa ba komai ba kowa ba komai allah ya bayyana da hasken manzon allah sallallahu alaihi wasallam in an ce hakan ne ma yayi hakahu sulami malam sulami ya rawaito wannan ya faɗi wannan karatu tabammana hadhihi al-ayat wa'annan ayoyi sun tattare min fadlihi na daga fifikon manzon Allah wa sharafihi da ɗaukakan manzon Allah al-ijji mai yawa sun tattare girman annabi da ɗaukakansa mai yawa ma ya kifu duna hul'ad wanda kirgima ba ta isa ta zo da su ba wa a ƙasa majalla isunku mai girman suna sunansa ya girmama ubangiji ya yi rantsuwa a lahidayatul mustafa a bisa cewa manzon Allah shiryayye ne a bisa shiryan manzon Allah watan ziyi da tsarkin anil hawa gabarin sabai manzon Allah ya ce ma Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa Allah sai da ya rantsuwa manzon Allah ba batacce bane kuma ba mai san rai bane wa fitkihi kuma Allah ya rantsuwa a kan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma tara cikin duk abin da ya zo ya karanta mana Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuhamdalla dai malaman girama duka suka ce yana daga abun mamakin Qur'ani Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci dukkan yare shi ya halicci larabci shi ya san me ma'anarsa Allah ne ce wa ma ya takallamu anil hawa ba manzon Allah baya magana a bisa kaga haka muke fassarawa manzon Allah baya magana a bisa sarai Allah ce wa ma yantiqu ko ka faɗa da harshen ka ka yi furici furici duk suke duk abin da ya fito daga bakin da sunan su furici ko ko mai manzon Allah ya yi furicin sa Allah ne ya ce kaga kai mutuka cikin wa ma yantiqu wa ma yantiqu ya fi tattarewa wa ma ya takallamu wa ma ya takallam anil hawa amma sai Allah ya ce wa ma ya duku ko sifitin ko me ko furcin ko me annabi baya yi sai illa wahayi yuha sai wahayi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa sidqihi fi ma tala da gaskiyarsa cikin abin da ya karanta mana wa annahu cewa duk abin da annabi ya karanta mana wahayi wahayi ne yuha Allah ya yi masa shari'a shari'a ce Allah ya bashi وأوصله إليه عن, عن, الله, عن الله جبريل كما الله يبيع منا ملائكة جبريل شيء إسد وانا ساقو سوى منظم الله صلى الله عليه وسلم daga wajensa wannan watan suna ce ta Allah don ya nuna mana darajar ka karbi abu wajen wani koyo don Allah ya nuna mana koyo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi jibril kusanci da Allah ya fi shi girma wajen Allah amma dai shi jirgi da ake aiko to shi ma dan adam ya koyi ko menene bare karatu bare sana'a sana'ar da ka koya aka koya ma ta wadda ka yi kirkire ta da ka ko ka yi abu ko duk abin da ka koya sai ka ga albarkarsa har karatu in ka je kai ladabi gaban wani da ka biya ma sai ka ga darajarsa da abu akan wanda kai kai shi kai abu to bare kuma shi wannan qur'ani lalle mutum zai ɗaukar littafi ya karanta amma akwai in surare suna da wuya ƙur'ani dole sai malaminsa ya koya ma wanda shi ma ya koya wanda ya koya ya koya haka yake to a sanin wa huwa shadidun kuwa shi mala'ikan nan mai tsananin ƙarfi ne suma akbara ta'ala sannan Allah ya ba da labari an fadilati na daga fifikon manzon Allah bi kissatul Isra'il cikin kissar Isra'il wanti ha'ihi Allah ya bamu labari manzon Allah ya cike ila sidratul muntaha har zuwa magarya cike wa tasdiqihi kuma Allah ya bamu labari manzon Allah ya gaggata basari idansa fi mara cikin abin da ya gani wa annahu kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga ayoyin daga ayoyin ubangijinsa masu girma wa annaba Allah ya faɗakar da mu ala misli haza a bisa irin wannan girma fi awwal suratul isra'i a cikin farkon surar isra'i Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان تركي يتفتح الذي أسرى بعبده وي سورة من الله يتفيع للدجال أي صلى إشادة شيء يقوانتا أما يتاشي يتفيع لغنان سعودية مكة ya tafi baitul maqdisi isra'ila yanzu cikin dan wani abu na dare kuma ya je ya dawo kowa ma bai tashi daga bacci ba ai wannan abin mamaki to ba wannan ne abin mamakin ba kuma da ya je can ma ba nan tafiya ta kare ba sai da ya hau sama har zuwa inda Allah ya faɗa a sai da ya je su gaba ta kuma ya dawo kuma ya dawo kaga wannan ya daga abin mamaki dan haka sai Allah ya bude ayar ma da girmama ubangiji subhanallah dan adam da wani abu ya ba shi mamaki ce subhanallah ka ji wai haka haka aka yi kai subhanallah kai lalle lamari ikon Allah sai Allah shi ya bude ayat da subhanallah bi asri bi abdi sarki ya tabbata da ubangijin da ya tafiya da bawan kuma wannan aya har yau mu'jiza ce ta manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mu al'umma ce da za ta dinga hawa sama ta hau jirgi yanzu in ka tashi daga Kaduna din a cikin jirgi za ka je Saudiya din ka tashi bayan isha din sai ka je ka sauka a saudiya har ka je inda asuba ma ba ba mu ma Allah zai ba wa al'umma annabi ita ma wannan karama ga jirgi nan ya shigo daga maka sai ka je isra'ila cikin dare ka je ka dawo Allah ya ba mu don Allah to subhanallahi asriya bi abdihi sarki ta bata ga ubangijin da ya tafiya da bawansa kuma manzo Allah tuka shi akai har yau kamar mu ma za mu samu wannan girma Allah zai kawo abin da za a yi ta hawa mutum yana kwance yana ta bace amma ana tuka shi ana ta share gudu da shi mota jirgi wane ne mutum yana ta bace amma wai kuma tafiya ake yi to kaga wannan biyu abu Allah ya tafiya da shi lailan cikin dare minan masjidil haram daga masallacin Allah mai alfarma ila masjidil aqsa zuwa masallacin nan mai nisa na baitul maqdis allazi barakna hawlahu masallacin nan da muka yi albarka ge daura da shi duk kasashen wannan wurare masu ni'ima ne linuriya barak na haula da haga turawa sun turawa sun fi mu karantar qur'ani sun fi mu sanin ne a cikinsa ba Allah ya ce ayi albarka a daura da masallaci da gabaki da ya ce ba abin da turawa suke nema illa dai Isra'ila ta kwace wannan wani illa su kwace wannan wani dan sun samu me Allah ya faɗa wannan albarka ta wajen da in Allah ya faɗi albarka har sai an ga abin da ake gani da abin da ake amince sai ka ga albarkan a wata haulahu linuriyahu min ayatina abin da zamu kai tafiya da Muhammadu din dan mu nuna masa ayar kan ayatina ayar kan innahu to nan girman manzon Allah yake shi manzon Allah din nan as-sami'u mai ji ne al-basiru mai gani ko innahu shi Allah as-sami'u ne ji ne al-basir ne gani ne yanda Allah ya ba manzon Allah bil mu'minina ra'ufun rahimun haka Allah ya bashi sami'u haka Allah ya bashi a nan wajen inda yan adam ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su albarkan manzon Allah an ce mu ma duk Allah ya ba mu waɗannan sunaye guda biyu Allah yana cewa alfi alal insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا من سنة أم أدم shi ma mai ji ne mai gani amma dai ba kuma irin da annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da yake gaya mana kenan ita ma wannan aya ta nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallam wa jihadi ila sidratil muntaha to wala ma kana ma ka shafahu yayin da abin da Allah ya buɗe wa annabi ya nuna masa shi abin da ake cewa kashafi yanzu duk muna zaune a nan wajen iya abubuwan nan iya idon mu yake da amma kila akwai wasu bayan Allah da ba ma gani ko na aljanu ko na mala'iku suna nan tare da mu to wani ana zaune kawai Allah ya buɗa masa ya zaga wani mutum a tsakiyar mu a tsaune ko a wani abu ya ga wani abu da ya gamu ba ma gani cewa ne ni ba haza abin da nake gani sai ne nake gani ba ga duba kusa da wani ba ga wani abu a zai ci a ni wallahi ba komai ce alheri ni ban ga komai ba to shi yanzu wannan da ya gani din nan lallai Allah ya buɗe masa Allah yana wannan akwai kashe wannan idan namu yana gani amma bai gani komai sai dan abin da ya faru amma Allah yana iya buɗe wa bawansa ya ga wani abu sai dai abubuwan kala kala ne idan ya zo ya ce ya ga wani abu ba kamar ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a kalli halinsa in an ga mutumin kirki ne mai ibada mai tsarki mai sallah sai a gaggata shi amma an ga mai mutum banza ne abu sai a karyata shi can shi da abin da ya gani amma dai saboda barkake Allah sai a karyata shi amma in mutumin kirki ne mai ibada ne kuma sai a gaggata shi Allah ne iko ne iya buɗe wa mutum ya ga mutane wani su Allah yana buɗa musu ga aljanna ko su ga mala'ika ko su ga annabawan Allah ko su ga duk Allah yana wannan wannan sarauta Allah ce kawai haka Allah to irin wannan abu da Allah ya buɗe manzon Allah ma ka shafa ya buɗe masa min zalika daga wannan aljabaru Allah ya nuna manzon Allah ikon da sarautarsa wa shahadahu ya nuna masa min ajaibul malakuti daga abubuwan mamaki ikon Allah da sarautarsa la yujidu bihi al-ibaratu ba wata fassara za ta iya faɗa su wala tastakillu bi hamli samai adnaku ruqul hankali ba ta iya tsayawa ta dau wannan abin da za a faɗa ta iya faɗa ramaza an dan haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dunkule maganar ga baki daya dan in ya faɗa ma ba mu iya gane me aka ce ba sai Allah ya dunkule maganar ga baki daya bil imani Allah ya nuni Allah tabaraka wa ta'ala ya yi imani nuni sane ya kinaya jirwaye da kaman wanka da ake cewa wani kinaya da kinaya a dalati wadda za ta nuna alata azimi a bisa girmama wanda ya gani fa qala ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ce fa auha ila abdihi ma auha sai Allah ya bawa bawan ka ya wa bawan ka wahayi abin da ya maka ya bashi abin da ya bashi ya nuna ma abin da ya bashi meye meye Allahu a'lam sai shi bawan nan da ya gani wa hadha naw'u wannan nau'i na magana min alkalami ka ce ai na yi masa abin da ne masa ma'ana in na alheri ne lalle ka yi ma abu mai yawa in na sharri ne ma lalle ka yi ma abu mai yawa jama'ar fir'auna Allah ya ce fa gashiya ku min al-yawm ma gashiya mu abin da ya lullube su na teku ya lullube su aka ce lalle an sha wuya a'udhu billahi yanzu manzo Allah ta Allah ya ce fa auha ila abdi ma to irin wannan nau'in min alkalami na magana yusammihu ahlun naqadi malamai masu jinjina magana wal balagati da masu ilimi na balaga suna ambatansa bil wahayi nuni wal isharat da nuni wa huwa indahu irin wannan magana a wajen sa aflahu istafa kai mutuka abwa bil ijaz na takaita magana wa qala Allah yace la qadra min ayati rabbil kubra manzo Allah ya gani ya ga ayoyin ubangijin sa masu girma in hasaratul afham tunanin mu ya gajar ya gajiya an tafsili ma a gane ne aka gani me ya faru in dai ba shari'a ce ta gaya mana wata hatil ahlam hankulan mu sun dumauta fi ta'yin tilka al-ayatul kubra mu iya gane me wannan ayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala babba na Allah da kuma sai gore da da abubuwan da mala'iku suka faɗa dai na girman mu da Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah